أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha tara ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau sha sha uku ga watan hudu miladiya 2020 a wannan majalisi namu da muke tattaunawa ko kuma muke gabatar da jerin gwanon muhadarori a game da wannan yanayi da muke ciki na wannan annoba da ta sauka a duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mana wannan damuwa ya warkar da waɗanda suka kamu waɗanda ba su kamu ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsare su Allah ya tsare ƙasar mu ta Najeriya Allah maɗaukakin sarki ya tsare jihar mu ta Kaduna da kuma garinmu na zaria a keɓance idan ba a manta ba yan uwa wannan zai zama shine majalisunmu na sha uku insha Allah ta'ala muna tattaunawa akan maudu'i ne girma wato ya ya kamata mutum ya ci gajiyar wannan damar da ya samu ta lokaci a ƙarƙashin wannan kuma muna tattauna akan misalai da muke badawa na magabata na gari na kwarai waɗanda suka tsinci kansu a wasu yanayi da suka yi kama da namu amma kuma ba su yi bar lokutansu sun tafi haka nan kawai ba ba tare da sun ci gajiyarsu ba ba tare da sun aiwatar da alkhairi a cikin waɗannan lokutan ba sannan a ƙarƙashin haka dai muna tattaunawa muna buga misali da shaikhul islami ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiyyah al-harrani alaihi rahmatullahi ta'ala wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ɗari bakwai da ashirin da takwas muna mun kawo halin da malam ibn tamiya ya tsinci kansa na gidan yari da aka kama shi aka sa shi a ciki amma ya ɗauki wannan a matsayin dama sai rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa littafansa ma da yawa ya rubuta su ne a lokacin da yake gidan yari an faɗa mana cewa an kulle shi a gidan yari da ake ce masa qal'atu misr misr qadima ce nan da kuma qal'atu al-qahira da kuma qal'atu al-iskandariya sannan kuma an ɗaure shi sau biyu a qal'atu dimashq wanda a nan ne ma Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa من جاء الماجر انشا الامام ابن عبد الهادي رحمه الله عليه كما يدي انبتا منا اتشن العقود الدرية سوى ان بتود للتفنسة شيني في الامام ابن عبد الهادي رحمه الله عليه يتشق بدت شيوة ولما اخرج ما عنده من الكتب والاوراق الوقت شند اكفتد ابندا كي تارد مال ابن تيمية من الكتب na littattafai wal aurati da kuma takaddu waɗanda ya rubuta ilmoma masu ɗimbin yawa a ciki humila ila alqadi ala iddin alqawnawi shi aka ɗauki waɗannan littafan aka kai su wajen babban alƙali da ake da shi a dimashku a lokacin da ake ce mishi alƙali ala uddin alqawnawi wa ju'ila tahta yadihi fil madrasati al'adiliyya sai aka sanya waɗannan littafan a ƙarƙashin kular shi wannan babban alkali wato ala'uddin alƙaunawi ya kasance shi ne mai kula da waɗannan littafan na shekul islam taimiyya shi kuma shekul islam taimiyya yana gidan yari wanda ake ce mishi qal'atu dimashq ko alqal'atu dimashqiyya aka sanya kula da aka sanya shi alqadi ala'uddin ya zama shi ne zai kula da waɗannan littafai da kuma takaddu da malamin taimiyya rahmatullahi alaihi ya rubuce a cikinsu a makarantar da ake ci mata almadarsatul adiliya to shine sai al-imam ibn abdul hadi ya ci gaba da cewa aqbala ash-shaykh ba'da ikhrajiha al-ibadati wat-tilawati wat-tadhakkuri wat-tahajjudi hatta atahu liqi da aka kwashe waɗannan littafan aka raba malamin kimiyya da su sai ya zama ya fuskanci ibada azumi sallah da sauran dai ibadoji na kusantar Allah madaukakin sarki wa tilawati da kuma karatun alqur'ani da yawa za mu ji adadin khatamat wato saukar da mala ibn taymiya rahmatullahi alaihi yayi a daidai lokacin da yake gidan yari wannan gidan yarin da ake ce masa alqal'atu dimashqiyya wa tazakkur da kuma tsayawa ya tintintini a game da ayoyin Allah maɗaukakin sarki da kuma yin tunani a game da aƙida ta musulunci da kuma yin tunani a game da ayoyin alkur'ani mai girma da fitar da wasu gwalagwalan fikihu da fa'idoji a cikin ayoyin alkur'ani mai girma sakamakon karanta su da yake yawaita wata hajjudi da kuma yawaita sallar dare a gidan yari duk aka yi wannan hatta a tahul yaqin har mutuwarsa ta zo masa abin da ya shagalta yana yi kenan an raba shi da littafai da yake rubuce-rubuce a cikinsu to sai ya zama yi amfani da wannan damar a gidan yari yake shi ya fuskanci alkur'ani ya fuskanci yawan sallar dare ya fuskanci yawan tadabburin alkur'ani mai tsarki ya fuskanci yawan sallah saboda sanin mahimmancin lokaci da kuma fatan a ci gajiyar kowace dama aka tsinci kai a cikinta fatan a yi amfani da kowane yanayi ba za a bashi ya tafi haka nan ba in an tsinci kai a cikinsa wanda shi ne abin da ake ta nusantar da mu abin da ake ta samu a kansa kenan abin da ake ta mana feti a kansa kenan kada mu bari waɗannan kwanakin da muke cikinsu kwanakin jarabawa su tafi jarabawar ta tafi kuma ta bar mu da wata jarabawar jarabawar ita ce ta asarar lokaci mai ɗimbin yawa da muka yi ko kuma waɗanda Allah ya ƙaddara jarabawar za ta ci su sai ya zama kuma ba su ci gajiyar lokaci ba kuma ƙarshen lokacin rayuwarsu ya zo ba a fatan haka الماجر مالي تيمية واتو الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه يكتب وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إهدا وثمانين ختمة إياك دور مال ابن تيمية دا أكي أجدا ياري ندمشق واتو القلعة الدمشقية سيدي سوكا قولي تمانين دا ليكوكما تمانا سوكر القرآن sai da ya samu sauka guda tamanin ko tamanin da ɗaya a gidan yari da aka ɗaure shi har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa wani abun ban mamaki wani abun ban sha'awa da kuma arashi da ya faru malam ibn abdulhadi ya ce intaha fi akhiri khatamatin ila iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar har innal muttaqina fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر مالن ابن تيمية رحمة الله عليه كرشن سوقة سديي سوقة كودي تتمانين دن كوكما سوقة تتمانين دن سيغا شياكا وصورة القمر ودى الله تعالى يبولي تدى اقتربت الساعة وانشق القمر حقيقة تاشن القيامة يا قسا لوكة تاشن القيامة يا قسا وانشق القمر tunda wata ya tsage ya ci gaba da karanta wannan sura mai albarka har sai da ya kai ƙarshenta inda Allah ta'ala ke cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai masu takawa waɗanda suka tsara dokokin Allah ba su saba ma Allah madaukakin sarki ba suka bi Allah madaukakin sarki suka bauta ma Allah yadda ya kamata fi jannatin wa nahar sun kasance a cikin wasu aljannatai wato gonaki na daraja wanda Allah madaukakin sarki ya tanaje su ga bayinsa na musamman ba kuma ɗaya ba fi jannatin a aljannatai wa nahar da kuma tafki tafki tafkin aljanna kala hudu ne fi maq'ad sidqin za su kasance a wani wajen zama na gaskiya a wajen wa inda malikin muqtadir a wajen sarki wanda ya kasance kuma mai iko malamin taimiyya kai ƙarshen wannan ayar Allah madaukakin sarki ya aiko aka zara ransa rayuwarsa ta zo ƙarshe a gidan yari irin wannan yana ɗaya daga cin abin da malamai suke ce masa husnul khatimati wato kyakkyawar cikawa wadda kuma ita ce kowa yake fata Allah maɗaukakin sarki ya masa ita ya zama ƙarshen mutum ya zo da kyau ya zama mutum yana karanta alkur'ani mai girma ƙarshen aikinsa shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan asalahu ko asalahu idan Allah madaukakin sarki ya so bawansa to sai ya sa shi ya zama zuma zuma mai zaki suka ce wa ma asalahu wa ma asalahu ya ma'aikin Allah taya menene Allah ya mai da mutum ya zama zuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya azurta shi da wani aiki ya dawwama akan wannan aikin kuma ƙarshen rayuwarsa ya zama shine zai cika da shi da wasu hadisan da suka kama da wannan ba da irin wannan lafazin ba wanda suke nuna kyakkyawan fata sosai na gari ake ma mutumin da ya kasance ya cika ya gama rayuwarsa ta duniya da wani aiki daga cin ayyukan alkhairi Allah ya azurta mu da wannan shikenan ibn abdulhadi ya ce summa kummilat alaihi ba'da wafatihi wa huwa musajja daga nan sai aka karasa karanta masa ita wannan sura ko kuma wannan gabaki daya aka gama karanta masa sauran surorin alkur'ani bayan suratul qamar shikenan kuma sai aka karanta masa suratul rahman daga suratul rahman aka karanta suratul waqi'a suratul hadidi suratul mujadala suratul hashri har zuwa dai suratul nas aka karanta masa ruhu musajja alhali yana lulube bayan malami mai taimiyya rahmatullahi alaihi ya rasu an yi masa wasu abubuwa waɗanda suka kasance na bidu'o'i wanda ya faɗa da su a rayuwarsa amma kasancewa ba a gida ya rasu ba ya rasu ne a hannun gwamnati to sai ya zama kuma mutane sai suka yi amfani da wannan damar bayan an sanar da rasuwarsa sai kuma aka cika wannan ɗaki da ya rasu aka yi ta karance karancen alƙur'ani kai ƙarshe ma wasu suka je suna shafa shi suka ce sun gano waliyi ne waɗanda suka rika faɗa da shi a rayuwarsa lokacin da yake da rai su kuma bayan ya rasu suka zo suna shafo shi suna cewa ai waliyi ne saboda haka ba su samu albarka wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne shi yasa shek Hamid al-Fiqi ɗaya daga cikin malaman ƙasar Masar wanda ya taɓa zama shugaban jama'atu Ansar Sunnah Muhammadiyya kuma ɗaya daga cikin malamai muhaqqiqai da aka yi su shekaru kaman 60 baya da suka wuce yi ta'aliki yake magana yake cewa ku duba jarabawa ta Allah madaukakin sarki bawan Allah da ya rasu yaƙar wannan abin yake yi a rayuwarsa na bid'o'i musamman bid'o'in da suka shafi janaza wanda janaza tana da alaka da bid'o'i da mutane suke da yawa daga gari zuwa gari daga wuri zuwa wuri daga ƙasa zuwa ƙasa daga mutane zuwa mutane malamin taimiyya ya ƙara rayuwarsa yana faɗa kan waɗannan bid'o'in amma haka Allah madaukakin sarki ya kaddara sai kuma aka zo ana masa bayan rayuwarsa to daga ciki har da wannan domin karanta mu mace alqur'ani abu ne da bai tabbata a sunna ba al-imam malik rahmatullahi alaihi yana daga cikin waɗanda suka zafafa hukunci akan wannan cewa ba a karanta ma mamaci alkur'ani bayan rasuwarsa wallahu alam al-imam ibn abdulhadi sai ya faɗa mana ya ce ga yadda malam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya rika yin karatun alkur'aninsa ya kasance dai ya yi khatama wato saukar alkur'ani guda tamanin ko kuma tamanin da ɗaya kana kulla yaumin ya ƙar'u salasata ajiza kowace rana malamin timiya ya kasance yana karanta juzi'i uku idan an ce juzi'i shine hizbi guda biyu hizbi biyu akwai hizbi akwai hizbun a cikin alkur'ani malaman da suka karkasa alkur'ani gida-gida ƙur'ani dai yana da juz'ai talatin yana da hizbai guda sittin shine abinda mutanenmu suka saba sai a ce izifi sittin to izifi ɗaya shi ke ba da izifi biyu izifi biyu shi ke ba da juzi'i ɗaya to kenan alƙur'ani an kasa shi juzi'i talatin yana da hizbi wato izifi sittin haka aka kasa alƙur'ani to sai ya kasance malam ibn taymiya kullum sai ya karanta izifi biyu يختم في عشرة أيام هنا كان تقي إذا في أكو جزء أكو جزء أكو إذا في ستين إذا في شدة كينيكي كرنتاوا يختم في عشرة أيام أتشن كوانكي قوما يكي سوقاء القرآن دكوانا قوما ya kasa alkur'ani gida goma yana yin juzi'i shida juzi'i uku hizfi shida kullum to sai ya zama ya sauke alkur'ani a cikin kwanaki goma shi ne ce haka za a kabara ni a kuku zainuddin abdurrahman kenan ya ce haka ɗan uwansa ya bani labari shi ne wanda ake cin shi zainuddin abdurrahman wannan zainuddin abdurrahman din shi ya masa sallama bayan rasuwarsa malamin timiya yana da yan uwa kuma dukkanin su malamai ne akwai ɗayan dan uwansa abdullah wanda ya rasu kafin malam ibnu timiya din ya rasu kusan kamar yadda al-imam bin abdul hadi ya ambata ya rasu a lokacin al-imam ibnu timiya rahmatullahi alaihi wa huwa mu'taqadun malamin timiya yana daure a gidan yari dan uwansa abdullah ya rasu amma wannan dan uwansa din zainuddin abdulrahman ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية شيني يا مسا صلى تشي بعد لاباري شيوا كل ما ابن تيمية هنا كرنت جزء أي أكو hizbai shida yana sauka a cikin kwanaki guda goma da wannan Allah madaukakin sarki ya taimake shi shi da ya sauka tamanin ko tamanin da ɗaya kafin Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a gidan yari wannan 'yan uwa masu albarka shaida ce ta yadda magabatanmu suke yadda suka tsinci kansu a hali na damuwa to ba sa ɗaukar damuwa ta zama musu biyu ga damuwa ta misali gidan yari keɓewa an hana mutum da 'yan uwansa to sai ya amfani da wannan damar kuma wajen abin da ya samu alkhairi ya ya zama alkhairi kamar mu haka da muke zaune a gida to mu ma haka ya kamata mu al-imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi shi ma ya ba da gudunmuwa wajen yin bayani a game da yadda malam ibn taymiya ya tsinci kansa a hali na gidan zaman gidan yari amma kuma bai bar wannan damar ta tafi haka nan ba yake cewa fa umira bi naqlihi ila al-iskandariya a cikin littafin sa ad-durarul kamina fi ayan al-mi'at ath-thamina a mujalladin sa na daya shafi na 149 yake cewa fa umira bi naqlihi ila al-iskandariya bayan da an ɗaura malam ibn taymiya a wani waje to daga baya sai aka ba da umarnin cewa a ɗauke shi daga nan inda yake a je a kai shi gidan yarin iskandariya can da ibn abdulhadi ya ba mu labari abin da ya gudana a gare shi ne a gidan yarin dimashku to nan kuma za mu ji ibn hajar rahmatullahi alaihi shi kuma zai ba mu bayani akan lokacin da malam ibn taymiya ya zauna a gidan yara a iskandariya ya ci gajiyar lokacinsa so da haka aka kai shi iskandariya wato alexandria birni na biyu a kasar masar kenan a girma da kuma ci gaba wa hubisa bi burjin sharqiyyin aka je aka rufe shi a wani bene wanda ya kasance na gabashi a iskandariya ثم توجه إليه بعض أصحابه da almajiransa suka ji labari na masar cewa gashi an kawo shi iskandariya to sai kuma fa suka yi tururuwa suka tafi falam yumna'u minhu suka yi sa'a ba a hana su shiga wajen malam ibn taymiya ba fatawajjaha ta'ifatun minhum ba'da ta'ifatin wa kana mawdi'uhu fasihan sai suka kasa kansu gida gida idan waɗannan sun shiga sai waɗannan su fito idan waɗannan sun shiga sai waɗancan su fito kamar yadda kusan kusan haka ake yi a irin wajajen da suke da tsaro ba a barin mutane su shiga kawai tirin haka wa kana mawdi'uhu fasihan al'imam na hajar ya ce wurin da aka aje malam ibn taimiyya yana da faɗi fasaran nasu ya dukuluna ilaihi wa ya ƙara'una alaihi ai sai mutane suka samu dama suna zuwa wajen malam ibn taimiyya kuma suna karatu a wajen shi ga shi a gidan yara an ɗaure shi to amma sai aka yi sa'a ba a hana mutane su kai zuwa gare shi ba to sai suka ce ina ai su ma ba za su bar wannan damar ta wuce su ba shi ma kuma bai bar wannan yanayin nasa ya tafi haka nan ba sai ya amfani da wannan damar wajen karantar da mutane wannan a iskandariya kenan a masa wa ya ba suna ma'ahu kuma suka zama suna binciken ilimi tare da shi kaga yadda ake cin gajiyar lokaci dan uwa bai kamata ka bar lokacin ka ya tafi a banza ba wasu yanzu matasa shi dai su je filin kwallo su buga kwallo kwallon ma su yi tun suna buga kwallo har kwallon ta zo tana buga su wasu kuma su je inda ake wuraren da ake saban Allah ma a wannan yanayin da muke ciki wanda ya kamata mu koma zuwa ga Allah madaukakin sa wasu kuma suna nan akan wayoyinsu kuma ba abin da za su kalla ko kuma su dora ko su sa ko su cilla face abin da ba zai zama musu alkhairi a duniyarsu ba ba zai zama musu alkhairi a rayuwarsu ta gobe alkiyama ba Allah ya shirye mu al-imam ibn hajar ya sake faɗi yake cewa walamma kana mu'taqalan bil iskandariyyati yace lokacin da malam ibn taymiya yana zaune an daure shi a iskandariya iltamasa minhu sahibu sabta an yujiza lahu ba'd marwiyatihi sai aka samu wani ɗaya daga cikin sarakuna da yake sarauta a wani waje da ake ci mishi sabta shi ya nemi malam ibn taymiya cewa da Allah ya rubuta masa abin da ake ci mai ijaza ijaza shine wato ya bashi izini ya yi riwaya daga gare shi shi kuma abin da shi malamin ya yi riwaya daga malamansa kamar yanzu misali sai a ce mutum yana da riwaya yana da riwayar sahihul bukhari da sanadinta da sanadin wannan sahihul bukhari din har zuwa ga al-imam al-bukhari to sai ya zama yana ba mutane shi to sai ya nemi ya rubuta masa faka taba lahu jumlatan min zalika fi ashri awhaqi a cikin gidan yarin malam ibn taymiya ya rubuta masa takardu ɗaiɗai ɗai har goma in ka ɗauka cewa gaba da baya kaga shafi ashirin kenan bi asanidihi min hizzi ya ambata masa isnadansa da ka ba wai buɗe littafi ya duba ba a gidan yari yana ɗaura a gidan yari biyu wannan sai daga yan uwa kamar yadda muka ce malam ibn taymiya wata ajiyar Allah ce Allah madaukakin sarki musamman ya tanaje shi kuma Allah madaukakin sarki yana da irin waɗannan lata'if din kyaututtuka da minah da yake yi ma bayi lokaci bayan lokaci wannan maganar malam ibn hajar ya yi ta a cikin yawancin littafin nasa addu'arul kamila fi a'yanil mi'ati kamila wannan wani abu kenan da aka faɗi game da shekul islam taimiyya a game da yadda ya ci gajiyar sa a lokacinsa a gidan yayi a wannan munasabar ce muka ga al'imam na abdulhadi ya ambata a cikin littafinsa al'ukudu zurriya wasiƙu guda biyu da malam ibn taimiyya ya rubuto su a lokacin yana gidan yayi sai muka zaɓi mu karanta wata wasiƙa ɗaya saboda darussan da suke cikinta kuma mu lallashi junanmu a game da wannan yanayin da muke ciki da ita domin maganganun da suke cikin to sun yi kama da halin da muke ciki a yau yadda malam ibn taymiya ya zama mai yaƙana ya zama mai ƙarfin zuciya ya zama mai mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya bayyana a cikin wannan takaddar to akwai muhimmancin a karanta wannan takaddar kuma a fassara a ji darasin da suke ciki al'imam ibn abdulhadi ya ambaci wannan takaddar bayan ya ce ya faɗi cewa wannan takaddar ta fito ne daga malam ibn taimiyya ba a wuce tsohon kwanaki ya rasu ba ya ce ga wasiƙa da al'imam ibn taimiyya ya rubuta ya ce wa nahnu walillahi alhamdu wa shukur ya ce mu da muke gidan yarin nan yanzu walillahi alhamdu yabo ya tabbata ga Allah wa shukur da kuma godiya dukkanin sun tabbata ga Allah fi ni'amin azimati wallahi muna cikin ni'imomi masu yawa dan gidan yare yake wannan bayanin wa nahnu bihamdillah wa nahnu walillahi alhamdu wa shukru fi ni'amin azimati wallahi mu yabo ya tabbata ga Allah muna yabon Allah muna gode ma Allah wallahi nahnu fi ni'amin azimati mun kasance a cikin wasu ni'imomi ba ɗaya ba bai ce fi ni'matin azimatin ba sai ce fi ni'amin azimatin muna cikin ni'imomi masu yawa ta tazayadu kulla yaumin ni'imomin nan kullun da duwa suke suna karuwa suna haɓaka kowace rana ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى كما كلا ألا ينا سابا تامنا وسنئمومي أتشن نئمومنسا يوم قوانا النئمة قوبا قوانا وأن جدا يارني فيك وانا بيانا سيتشي وخروج الكتب بيانا للتفهم kana min a'zamin ni'ami yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imomin da Allah ya mana a gidan yari muna gidan yari ba a san a karanta littafanmu sai kuma gashi an fitar da littafan ba mu muka ce a fitar ba Allah ya yi amfani da abokanan gaba suka zama kuma su ne suka yada abin da muka rubuta wanda kuma mu abin da muke bukata kenan fa inni kuntu harisan ala khuruji shay'in minha tintin ni na kasance ina mai kwadayin waɗannan littafan su fito su ko su je hannun mutane litaqifu alaihi domin ku kalli waɗannan littafan ku tsayu a gare su ku karanta su wa hum karihu khuruj al-ikhna'iyyati sun ƙi yadda wani littafi da na rubuta da ake ce masa arraddu alal ikhna'i wani malami ne mai kira zuwa ga bid'a kuma mugun malami makiyin Allah a zamanin shekul islam taimiyya to malamin taimiyya ya rubuta littafin sa arraddu alal ikhna'i akan kira shi littafin a ce masa ar-risalatul ikhna'iyyatu ar-risalatul ikhna'iyyatu to sun hana wannan littafin ya fito فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجميع gashi yanzu Allah ya amfani da su ya sa duka littafan sun fito da can littafi ɗaya suka ki yadda a yaɗa shi a cikin mutane to yanzu ba ma littafi ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya matse su yi amfani da su wai mawaki yana cewa wa idza arada Allah nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود وإذا ألا مدوكتين شكين في نياد وتفعل لا تواني وشي كنان سي ألا مدوكتين شكي سي yi amfani da harshen mai mutum hassada sai ya zama shi ne zai yada shi sai ya zama shi ne zai yada shi to shi wannan shine sai ce laulashi alun nari fi ma jawarat ai ba da dan wuta tana yaduwa ta tauru a cikin abin da ta gewaye shi ba to ai ma kana yuhafu tibu an fil udi to ai da ba a san kanshin turaren wuta ba tana kona shi amma kuma tana ba da labarin ta to yanzu wannan ba lisan bane yadu ne eh kaga tuyat ataha alhalisan hasudi nan kuma sai a ce tuyat ataha laha banana hasudi Allah yayi amfani da hannun abokanan gaba su suka zama su suka dauki littafin malam ibn taymiya kuma suka yada su alhali burin su shine ka a karanta littafin malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi shine yace fasta'amalahum Allah ta'ala fi ikhrajil jami'i yanzu gashi Allah madaukakin saki yayi amfani da su ya matse su da kansu ba wani ya sa su ba sun ɗauki littafan kuma sun fita da su da kuma suka fita da su sai suka kai su wata makaranta suka kai su almadrasatul adiliyya sannan kuma me wa ilzamil munazi'in bil wuqufi alayhi kuma sannan Allah madaukakin sarki yayi amfani da su suka zama sun lizumta mu waɗanda suke ja da mu su zama sun zo sun samu littafan mu sun karanta wa bihadha يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق da wannan ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzansa da shi na gaskiya da addini na gaskiya da shari'a to sai ya zama ya bayyana mu kuma burin mu kenan to shi yasa malam ibnu taymiya ce wannan yana cikin manyan manyan imomi da Allah maɗaukakin sarki ya masa alhali gashi a gidan yari fa inna hadhihi almasaila kanat khafiyatan ala akthar an-nas domin waɗannan matsalolin na ilimi sun kasance sun ɓoyu ga mutane da yawa waɗanda muka rubuta a cikin littafan wato matsalolin da muka rubuta su a littafan duk mutane ba su san su ba fa idza zaharat idan suka bayyana faman kana qasduhu alhaqqa duk wanda ya kasance nufinsa shine gaskiya hadahu Allah sai Allah ya shiryar da shi ومن كان قصده الباطل shi kuma duk wanda nufin shi banna ne ba gaskiya yake so ba so yake yi kawai ya ci gaba da jayayya qamat alayhi hujjatullah to yanzu hujja Allah ta ta ta hau kansa ya sani amma ya ki aiki da sanin sa yayi abin da ake ci mishi mukabara a cikin ilmul hiwari wal jadal ko ilmul munazarati wal jadal ilmin tattaunawa domin fito da gaskiya a faɗa ma mutum gaskiya ya gane gaskiya amma ya doge to shine malamai suke ce masa mukabara shine matakin ƙarshe na tattaunawa idan aka kai matsayin mukabara mutum ya yi mukabara to shikenan a nan ana buƙatar kai da kake tattaunawa da shi ka kyale shi domin a yanzu nan duk abin da za ka faɗa masa ba abin da zai sake amfanarsa domin ta bayyana a gare shi an kai shi ƙasa amma kuma ya ƙi yadda wasu haƙƙa an yi zillahu Allah wa yukhziyahu kuma wannan da ya ƙi karɓan gaskiya ɗin to ya cancanci Allah ya ƙasƙantar da shi kuma ya walakanta shi shine sai ya ce wa ma katabtu shay'an min hadha li yuqtama an ahadi yace wallahi ban taɓa rubuta wani abu ba dan a ɓoye ma wani duk littafai na ina rubuta kowa ya karanta kuma wannan malaman sunna haka ciki da kaga malami yana ɓoye ɓoyen abin da ya rubuta ko ana ɓoye wani littafi a ce na hawas ne to ba gaskiya bane a cikin wannan littafi amma duk littafi to a bashi a bashi a karanta walau kana mubghidan ko da yana kin mu ba ce kai ya gani bai gani ya karanta والأوراق التي فيها جواب جواباتكم غسلت amma mafi yawancin duk takaddun da na rubuta amsoshin ku da an wanke su an goge su wa ana tayyibun yace ku sani ina kwantar muku da hankali yanzu da nake gidan yaron nan wa ana tayyibun wallahi a cikin rayuwa mai daɗi nake wa aina ya tayyibatani sannan idanuwa na suna nan a cikin jin daɗi atyaba ma kanata fiye da yadda suke dama saboda ban da wata damuwa to haka ake fatan an kwantar mu da mutane hankali idan musiba ta zo in kai ta shafa waɗanda suke kusa da kai ana buƙatar su ƙarfafe ka kai ma ka ƙarfafe su wannan yana cin abin da ake buƙata a sunna shi yasa a musulunci ko rashin lafiya kake yi in an zo gaishe ka ake son a ƙarfafe ka sannan kuma kai ma ka ƙarfafi waɗanda suka kawo maka ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kamar da imam al-bukhari ya ruwaito a cikin littafin sa al-adab al-mufrad ya je ya gaida ya je gaida wani bakauye dattijo bakauye ne a cikin garin Madina can ƙasa da ya tafi wajen sa manzo Allah sama ya gan shi ya ga halin da yake ciki sai ya karfafe shi yace la ba'asa tahurun insha Allah yace ba ba damuwa ba damuwa insha Allah wannan ciwon da kai to Allah ya yi amfani da shi ne domin ya tsarkake ka daga kurakuranka da zunubanka da miyagun ayyukan da ka aikata shi ya ce ma manzan Allah sama ce kalla bal hiya hum ma tafur ala shaykhin qabil kai ma tuzirahu alqubur ya ce haba manzan Allah ka faɗi wannan magana ni kaɗai na san irin ciwon da nake ji innama hiya humma tafur ya ce wallahi zazzabi ne ke ta farfata ni ƙasusuwa na ake daddatsawa ala shaikhin kabir ga ni kuma tsoho na riga na rididdige kai ma tu zira hulqubun ni na fahimci wannan zazzabin ba abin da yake bukata sai dai kai na kabar wannan sai mai ce to tunda ka ce haka shikenan annan sama yana fita gidan ya mutu a wata riwaya kuma aka ce yamma bata yi ba sai da aka zo aka ji nu'iya aka sanar da mutuwarsa to ana buƙatar mutumin da ke cikin damuwa a ƙarfafi zuciyarsa sannan kuma bayan an ƙarfafi zuciyarsa sannan kuma shi ma ya ƙarfafan mutane ya kyautata ma Allah madaukakin sarki zato waɗanda mun yi waɗannan batutuwan a baya a ɗaya daga cikin ko a wasu daga cikin majalisai da muka gabatar na wannan muhazarori da muke gabatarwa. malam ibn taymiya ke cewa wa nahnu fi ni'amin azimatin la tuhsa wa la tu'ad ya sake nana ta ce wallahi mu fa muna nan a cikin ni'imomi masu girma la tuhsa wa la tu'ad ba za a iya kididdige waɗannan ni'imomin da Allah yake mana alhali ga mu a matsayin fursunoni ba a gidan yari wala tu'ad ba za a iya kidaya su ba والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه yace yabo ya tabbata ga Allah yabo mai yawa kuma yabo mai tsarki kuma yabo mai albarka a cikin wannan abin da muke ciki saboda haka ake bukata yan uwa a wannan yanayin da muke ciki in an ka gamu da dan uwanka ya to ya yanayi sai ka ce alhamdulillah in ba baka ce alhamdulillah ba to ka ce alhamdulillah ala kulli hal ka kara domin alhamdulillah ala kulli hal manzon sama na amfani da wannan lafazin idan akwai damuwa amma kuma ana ƙarfafa zuciyarka ana nuna maka cewa karka zama mai raki cewa karka samu panic wannan ba ba ba ba ba ba ba ba ba a wannan zamanin aka kirkiro wannan maganar ba a'a tana nan shi yasa na sawa wani malami na ji yana faɗa a ce yana kafa hujja ya ce fa kuli wa shirabi wa qarri aina ya kafa hujja da wannan aya ya ce fa kuli wa shirabi wa qarri aina ya ce ka ci ka sha kai bacci ba tashin alkiyama bane coronavirus za ta zo kuma da ikon Allah za a tsallake za a wuce kullu ma yaqdihi Allah ta'ala fihi al-khayr wa rahmatu malam ibn taymiya ce duk abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta dan adam to abin da ake bukata ka sani fihi rahmatu wal fihi al-khayr wal rahmatu wal hikma wallahi a ciki akwai alheri wallahi a ciki akwai rahama tausayin Allah wallahi a ciki akwai hikima Allah baya yin abu haka nan kawai ba wani abu ba akwai darsa شين سي سي اقتباس سي شي ربي لما يش ربي لطيف لما يشاء إن ربي كينا سي خوي يسا ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم للي أبنجينا لطيف مي توسى سام باينسا ينا معاملة دا باينسا دا توسعي دا لطفي يكي معاملة دا باينسا لما يشاء دا أبن دا يسو إنه هو العليم الحكيم Allah lallai shi ne masani kuma mai hikima ga ilimi ga hikima ilimi shi ne sani hikima kuma sanya sani a inda ya cancanta a sashi yin aiki da ilimi a inda ya cancanta a aiki da shi shi ne ake cin shi hikima to Allah yana da duk abin da ya mabayi akwai alkhairi a ciki duk abin da ya mabayi akwai rahama a ciki duk abin da ya mabayinsa akwai hikima a ciki ko su gano yanzu ko su gano nan gaba ko kuma sai sun je tashin filin tashin alkiyama su ga wannan hikima wannan abin da ake bukatar mu zama kenan kuma mu fahimci haka sai malamin tamiya sai ya ɗauko sai ce al'alimul hakim Allah wanda yake mai ilimi mai hikima ba yadda za a yi wani abu wanda yake ba daidai ba al'alimu ne al-hakimu ga al'ilmu ga al-hikmatu sun haɗu to sai me shi ya ce wala yudkhilu ala wala yadkhulu ala ahadin dararun illa min zunubi yace ka'idar Allah ita ce babu wani abu na cutarwa da zai zo wajen bawa ya shiga gare shi illa min zunubihi face daga zunubin sa in baka yi ba sai yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik Allah madaukaki ke ce mu manzal sama ma asabaka min hasanati duk abin da kaga ya same ka nan abu mai kyau to fa min Allah daga Allah ne hasana nan wato sakamakon aikin alkhairi da kai shi Allah madaukakin sarki daga ciki ka bauta ma Allah sai Allah ya sa maka wata natsuwa ka ji kana da wata natsuwa in ka tashi kai sallar dare sai ka ji kaman karfin da kake ji a jikinka da natsuwar da kake ji a cikin zuciyarka da yadda kake jin idanka yana maka sanyi sai ka ji kamar aljanna kake ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk kuma abin da ka gani mummuna to fa min nafsika sakamakon wani abu ne da ka aikata mara kyau cikin rahama Allah baya son ya kama ka da shi a lahira sai ya kama ka da shi a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in Allah madaukakin sarki idza ahabba Allahu 'abdan tu'addala lahu uqubatahu fid dunya idan Allah yana son bawa to sai ya gabatar masa da azabar sa a duniya in ya tafi wajen sa a lahira sai ya zama wankakke ai da wannan ne Allah madaukakin sarki ya shar'anta hadduda ya shar'anta qisas saboda me in amma bawa shi kenan an masa a duniya to an gama in ya je lahira Allah ba zai kama shi da komai ba wannan babban darasi ne saboda yan uwa wannan halin da muke ciki mu dauki wannan bayanin da malam ibnu taymiya yake mana ba wani abu da Allah yake hukuntawa ya kaddara a ban kasa face akwai alkhairi a ciki face akwai rahama Allah a ciki face akwai hikima a ciki ko ka gano yanzu ko ka gano nan gaba ko kuma ka gano ranar gobe alkiyama bayan an mutu dole sai ka wannan ɗaya daga ciki amma Allah baya yin abu ga bawansa wanda ba alkhairi ba alkhairi فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده دائما على كل حال ce bawa ya waje ba gare shi ya gode ma Allah ya bi Allah a kowane yanayi ya tsinci kansa shi yasa ba ka da lafiya ya jiki alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal bakin kai saba haka duba yan uwa yadda aka alakanta mu da hamdu din nan yaban Allah in wani ka gani aka nuno a talabijin aka ce gashi nan ya kamu da coronavirus to abin da ake bukata na farko shine sai ka ce alhamdulillah alladhi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila yabo ya tabbata ga Allah alladhi afani wanda ya kubutar da ni min mubtalaka bihi daga abin da kai ya jarabe ka da shi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila sannan Allah ya fifita ni akan waɗanda da yawa ya halicce su ya halatta da yawa ya fifita ni akan su abin da ake bukata kenan to daga nan kuma sai kai masa addu'ar da zaka masa cewa Allah ya warkar da shi Allah ya bashi lafiya Allah ya yi kaza wannan abin da ake bukatar mu zama kenan yan uwa so daga wajibi ne mutum ya zama yana yaban Allah a kowane yanayi ya tsinci kanshi bahaushe da yake cewa ka gode ma Allah ko kana bakin kura da gaske ne wannan maganar yadda ka san bahaushe ya ga nassin nan haka yake alhamdulillah ala kulli hal duk yanayin da mutum ya tsinci kansa ya ce alhamdulillah ala kai ya zama kamar wancan ba ƙauyen balaraba ya ce kalla innama hiya humma tafur ala shaykhin kabir kai ma su zira hul qubur kai ya faɗa haka sannan wa yastaghfira min zunubihi sannan ya istighfari ka gode ma Allah ka yabe shi a duk yadda ka tsinci kanka sannan kuma ka yawaita istighfari saboda ka yan uwa a wannan yanayin da muke ciki akwai wajabcin mu yawaita istighfari bakin mu ya zama bai bushe ba kullun yana nan a matsayin danye shakaf harshen mu ya zama danye shakaf yake game da istighfari da mun dan samu wani yankewa to mu sake nanatawa فالشكر يوجب المزيد من النعم malamin taimiyya ya ce malamin taimiyya ce godiya ga Allah na ƙara ni'ima wannan fadin Allah madaukakin sarki ne wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid so da yawan gode ma Allah yana ƙara ni'imar Allah in ka gode ma Allah sai Allah ya ƙara maka wa ista'azzana rabbukum ku ambata lokacin da ubangijinku ya sanar ta'azzana ai a alama wa a alana a lokacin da Allah ya bayyana cewa la in shakartum wallahi idan kuka gode ma ni'imomin da na muku la azidannakum ni kuma zan ƙara muku amma wala in kafartum in kuma kuka bijire ma ni'imomin da na muku to inna azabi la shadidun lalle azaba ta mai radadi ce wal istighfaru yadfa'un niqam shi kuma istighfari yana tunkuɗe musibu qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa lakum la taghduna lillahi wa qara in ja'a an-nabi nuhu 'alayhi as-salam sannan wala ya ƙabi Allah lilmu'mini qada'an illa kana khairan lahu shi kuma Allah madaukakin saki bai taba yanke ma wani bawa wani hukunci ba a duniya face wannan hukuncin ya zama alkhairi ga bawansa wani abu zaka gani a zahiri sai kana ganin na damuwa ne amma alkhairi in asabatu sarra'u shakar malamin tamiya ce idan abin damuwa ya samu bawa to shakara sai gode ma Allah in abin daɗi ya same shi shekara sai ya gode ma Allah wa in asabatu dharra'u sabara idan kuma abin damuwa ya same shi sai ya jure fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi wannan kai tsaye hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmi yake cewa ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الإمام ابن عبد الحادي يتشي وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرسلها بعد خروج الكتب من عنده بأكثر من ثلاثة أشهر في شهر شوال قبل وفاته بنحو شهر ونصف malamin taimiyya ya rubuta wannan wasiƙa ce ya aiko ma 'yan uwa su karanta yana ƙara kwantar musu da hankali bayan littafansa sun fito da watanni uku da ya aiko ma muta aka aika aka aka kai su wannan makarantar da ake ce mata almadrasatul adiliya a watan shawwal sannan kuma gab da rasuwarsa da wata ɗaya da rai ya rubuta wannan wasiƙa ya aiko ta zuwa ga 'yan uwa a karanta yana kwantar musu da hankali yana karfafa su akan cewa yanayin da yake ciki to shi fa cikin ni'imar Allah madaukakin sarki yake alhali fa a gidan yari yake an raba shi da danginsa an raba shi da 'yan uwan shi an raba shi da almajiransa karshe ma an zo an raba shi da littafansa da suka raba shi da littafansa kuma sai ya koma ya dukufa wajen bauta sallah azumi karatun alkur'ani sauka alkur'ani yawan ambatan Allah madaukakin sarki zikiri yawaita istighfari da makamantansu to yan uwa a lokacin da muke zaune a gida mu yi kokari mu ma mu ci gajiyar wannan damar mu ci gaba da amfani da lokacin mu yadda ya kamata wannan shine karshen misalin da zamu buga na manya-manyan malamai magabata na kwarai a game da yadda suka tsinci kansu a hali na damuwa amma sai suka juyar da wannan halin na damuwa suka ci gajiyarsa suka yi amfani da shi yadda ya kamata da fatan mu ma za mu zama kamar su mu kwatanta in ba mu zama kamar su ba mu kwatanta kai mu yi kokarin da za mu iya yi wannan kuma shi ya kawo mu zuwa ga shawarwari da za mu bada na tsare-tsaren da ya kamata mutum ya yi a wannan lokaci da ake cikin wannan zaman gida da ake yi a duk inda mutum yake kuma wannan abin ya shafe shi mun kawo muna son mai magana akan abubuwa alal aƙalli guda shida abu na farko ilimi abu na biyu ibada abu na biyu sada zumunta abu na uku motsa abu na hudu motsa jiki abu na biyar taimakawa da kuma zama da kuma ɗeba kewa ga iyalai da kuma ‘ya'ya sannan kuma abu na shida taimako ga makwabta waɗannan su ne abubuwa sauran abubuwa suna da faɗi amma su abubuwa ne masu faɗi amma dai za mu ɗauki waɗannan abubuwan daki-daki ɗaya bayan ɗaya guda shida nan insha Allah su ne ababen da za mu buga misalai da su ko kuma mu ba da shawarin kan yadda ya kamata a ci gajiyar lokaci da su kamar yadda muka faɗi abu na farko ilimi ilimi nan ba muna nufin wani ilimi ban da wani ba a duka wani ilimi mai amfani ana da buƙatarsa a wannan yanayin da muke ciki akwai hanyoyin ilimi da yawa abu na farko akwai hanyar karatu mutum ya zama ya kansa karatu da kansa abu na biyu saurara karatuttuka akwai garuruwan da har yanzu Allah ya taimake su ba a kulle su ba suna karatu kuma ana tuturo ma jama'a to mutum ya amfani da wannan damar ya rika sauke karatuttuka yana yi ga tashoshin talabijin nan da ake da su na alkhairi kuma suna yada abubuwa ba a yanke su ba kuma alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba gwamnati hukuma dama ta samar da wutar lantarki musamman mu dai inda muke muna godiya ga Allah madaukakin sarki sannan kuma muna godiya ga hukuma Allah madaukakin sarki ya taimake ta Allah ya ƙara mata ƙarfin gwiwa a game da yadda ta samar da wutar lantarki wannan ba ƙaramin lallasar jama'a ya yi ba a cikin zuciyarsu to akwai tashoshin talabijin na alhairi masu yawa na yarurrukan da kake fahimta su a matsayinka na ɗan Najeriya akwai tashoshi na larabci zalla akwai tashoshi na turancin ingilishi zalla kuma musulunci suke yadawa akwai tashoshi na yaren faransa turancin faransa in kai dan nijar ne ko kuma dan cameroon ko kuma makamancin waɗannan jihohi ƙasashe da suke makwabtaka da mu kuma suna magana da waɗannan da wannan yare akwai kuma tashoshi na hausa hausarka to ka yi ƙoƙari ka zama kana cin gajiyar wani sannan akwai hanya ta in kai malami ne ko almajirin ilimi ne almajiri ne kai to kai ma kada ya zama tun da an raba ka da ɗalibanka ka san hanyar da za ka bi alal aƙalli ko da mutum ɗaya ne ka riƙa amfani da wannan damar wajen karantar da shi in kuma kana da iko na ka a ɗauka kamar yadda muke gabatar da wannan shirin ake yaɗawa to yan uwa bai kamata a ƙasa a gwiwa a bar mutane su kasance a kulla ba ba a jin sautukan malamai sannan abu na gaba a ƙarƙashin ilimi rubutu wannan dama ce ta rubutu mutum yana da sha'awar rubuce-rubuce kuma yana da kayan rubutun kuma ya cancanta ya rubutun to wata dama ce ta zo ta mutum mun dai ji abin da malam ibn taymiya yi sai da aka fitar da mujalladai in ji almajiransa alimamun zahabi wajen mujalladai ɗari uku ko fiye da haka wanda ya rubuta su a gidan yari aka fito da su domin gwamnati ta ba da umarnin cewa a fito da su mujalladai ɗaiɗaiɗaiɗai har ɗari uku mujalladi ɗari uku mujalladi ɗari uku wata maktaba ce cikakkiya duk da in sun ce mujalladi a zamanin su bai kai irin yadda mujalladinmu na yanzu yake ba domin mu za ka iya samun mujalladi ɗaya ya kuma shafi dubu ɗaya to su mujallad suna nufin dai wani ƙadari na rubutu da suka yi na littafi takardu masu yawa to waɗannan su ne ababen da za mu tattauna a kansu a ƙarƙashin ilimi kuma za mu ɗauki karatu ƙira'a za mu ɗauki saurare ko kuma kallo za mu ɗauki koyaswa kuma za mu ɗauki rubutu duka su ma mai bayani a kansu da kuma mahimmancinsu da yadda ya kamata a yi su a wannan yanayin da ake ciki insha Allah ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu insha Allah sai haɗuwa ta gaba za mu ɗauko alƙira'a mu yi batu a kanta da kuma yadda ya kamata a yi ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dumtum fi amanillah